الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasu ƙuddurar fi tanasu bisuwar na imamu suyuti tare da hada shi da addirasa al'adadiyyar maudu'iyya bi ikhtisar wanda kuma za mu tashi ne insha Allah ta'ala a farkon suratu tabara ko suratul mulk muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to madalla eh kamar yadda ya gabata muna farawa ne da ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'i wal mawdu'iyya suratul mulk an gane ko makkiya ta sabka a makka kenan sannan kuma ana kiranta suratu tabara an gane ko sura wadda ake kira tabara sannan kuma kinan saboda ta fara da tabarakan ladi tabarakan ladi kuma an kirata suratul mulk domin an ce tabarakan ladi biya da hil mulku sannan suna kiranta almani'a kuma suna kiranta alwaƙiya kuma suna kiranta almunjiya an gane ko to dama duk ƙur'ani dai in ka karanta shi tsari ne gare ka ko ba haka ba sannan kuma qur'ani yana kariya sannan kuma qur'ani yana tsirtar da kai duniya da lahira ba sai wannan sura ba tana yi wasu kawo su asar cewa tana maganin talauci ko wani abu wannan wani abu ne wanda yana bukatar sai an samu rasu ingantacce dan da suratul waqi'a da tabara an ce in kana karanta su baka talauci to ina nasu wanke wanda inganta in ka bi Allah dai ba za ka yi talauci ba ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أنغاني كو سننكما أكوي حديثي لسكي رويتوا لقى عبد الله بن عباس yana cikin sunan turmidi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala hiya al-mani'a kamar ya ce ita ce mai tseratarwa hiya al-munjiya tunajji min adab al-qabr to kaga wannan yana buƙatar sai an samu tabbacin wannan athar ke adadin ayoyinta tana da ayoyi guda 31 a cikin adadi almakki da kuma almadani an gane ko almadani al'akhir sannan kuma tana da aya 30 a sauran lissafin kinin da adadul madani al'awwal da alkufi da albasri da ashami talatin na tana da harufa adadul huruf harufanta tana da harafi dubu ɗai da ɗari uku da sha shidda adadin kalmominta kuma tana da kalima ɗari uku da talatin da bakwai ba a samu sufi da ila abdallah tayyar ya kawo cikin ayatul mutabihat al-alfaz yace la nasikha fiha wala mansukha babu wata aya daga cikin ta ta shafe hukuncin wata aya kuma babu wanda aka shafe hukuncin ta الترتيب المصحفي ترتيبنا جيرين سورة القرآن إن كفار لسافي دقى سما الفاتحة كيو بقرة إتتي سورة ستين دبقوي والترتيب النزولي ترتيبنا سوكا أتين الإتقان في علوم القرآن دكما آيات المتشابهات الألفاظ نا عبد الله الطيار إتتي سورة سبا إن دبقوي باب ساباني سنكاليس نزلت سنكة تاسوك بعد سورة المنافقين باين سورة المنافقين أنغاني كو sannan kuma wa qabla suratul haqa sannan ta gabaci suratul haqa da sabka ina fata an fahimci an gane ko wa qabla suratul haqa amma kuma an kawo wata riwaya a cikin abin al-itqan suke cewa alaikum assalam riwaya a cikin al'itƙan nazalat fi abin nan ta sabka ba'adal mu'minu suratul mu'minu an gane ko kenan ba'adal munafiqin ba ta sabka a cikin al'itƙan abinda an ka kawo shi ne ta sabka ba'adal mu'minu wa qabla al-haqa kafin suratul haqa kuma wannan ra'ayin zai fi dacewa kwarai da gaske dalili kuma saboda suratul mulk makkiya ce to ga an ce nazalat ba'da suratul munafiqin suratul munafiqin madaniyya kaga wannan ra'ayin yana da nauyi mun gane ko wallahu ta'ala a'lam shi yasa in an samu ara ko aqwal fil mas'ala aw fi shay labudda an nanzur ila adillatiha wa thubutiha thumma nuhawil al-jam'a in amkan aw nurajjih bi adillatin allati hiya aqwa wallahu a'lam mun gane wannan dake ko wannan shi ne takaitaccen bayani game da suratul mulk a cikin dirasal adadiyyar mawdu'iyya bi ikhtisar mai so sai ƙara kuma cikin littafin tafsiri da ulumul qur'an imam suyuti yace aqulu ina cewa zahara li ya bayyana gare ni ba'dal juhdi bayan na zuba kokari na ko ba'dal jahdi bayan na wahala na gaji annahu lamma zukira da Allah ya ambata ko lamma zakara lokacin da Allah ya ambata akhirat tahrim karshen suratul tahrim imra'atay nuhin wal lutin mata annabi nuhu da mata annabi lut alkafirataini waɗanda su kafirai ne wa mar'atu fir'auna da mata fir'auna almu'mina an gane ko wa mar'atu fir'auna kenan da mata fir'auna almu'mina mace wadda take mai imani iftatahat hadhihi sura sai wannan sura ta bude bi qawlihi alladhi khalaqa almauta wal hayata Allah shi ya halicci mauta mutuwa wal hayata da rayuwa muradan bihi ma yace abinda ake nufi da su al kufru wal iman kafirci da imani fi ahadil aqwali zuwa ga ɗaya daga cikin maganganu an gane ko yawwa ma'ana kidan ba magana guda ta akwai ba lil isharati don ai nuna ila annal jami'a cewa dukka bi khalqihi da mutuwa da rayuwa imani da kafirci bi khalqihi halitta Allah ne wa qudratihi da ikonsa wali hadha kafarat imra'ata nuhin wa lutin shi yasa matar annabi nuhu da ludun sun ka kafirta wa lam yanfa'ahuma ittisaluhuma bi hadaini nabiyyaini alkarimaini ittisaluhuma haduwarsu da alakar su ta aure lam yanfa'ahuma bata amfane su ba bi hadaini nabiyyaini da wadannan annaba guda biyu alkarimaini masu daraja wa amarat imra'atu fir'auna ma ta fir'auna tayi imani wa lam yadurraha ittisaluha bi hadha aljabbar haduwarta da wannan jabberi mutakabbiri mai girman kai al'anid mai taurin kai bai cutar da ita ba an gane ko lima sabaka fi kullum min alqada'i wal qadr an gane ko saboda dukkan abin da ya gabata fi kullum lima sabaka saboda abin da ya gabata fi kullum a cikin dukkan su su kissoshin waɗannan bangarorin guda biyu min alqada'i wal qadr na daga qada hukunci wal qadr da kaddarawa ya ce kuma wajhun akhar akwai wata fuska ta daban da ta bayyana gare ni wa huwa anna tabara muttasilun bi qawlihi fi akhir at-talaq cewa suratul tabara tana da alaka kai tsaye da suratul talaq kinan bayan ma suratul abin nan tahrim yace alladhi khalaqa sab'a samawat Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna kinan ce to fa zada dalika bastan sai Allah ya ƙara fayyace bayani bayan ya ce ya halicci sammai da kasai guda bakwai daga kasa kuma tamkar su kinan fa zada dalika bastan sai Allah ya ƙara fayyace bayani fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji' al-basar hal tara min futur ila qawlihi wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabiha kaga an ƙara fayyace bayani wa inda ma fussilat bi surati at-tahrim abinda yasa an kararrabe ta da suratu at-tahrim li'annaha kattatimmati domin ita suratu at-tahrim tana matsayin kamar ciko ne da suratu at-talaq da suratu at-talaq idan sai zamanto kamar ciko na an kai da ita kuma sai an ƙara fayyace bayanin ta a can wannan shine abin da wato imamu suyuti ya gabata an gane ko yawwa na haka ya kamata a fahimci wannan suran mu ta gaba sai sura da ake kira suratul qalam an gane ko ko suratul nun wasu ce nun wai wani kifi ne wanda a can kasan kasan duniya shi a can rike da duniya gaba daya wannan magana ba ta da wani tushe balle asali kawai hayaniya ce rike so shi an gane ko nun kawai harafi ne daga cikin harufa wanda harufin muqatta duk da yake kalimatun nun da larabci tana nufin kihi wa dhannuni idh dhahaba mughadiban yawwa shi da an ka kira shi sahibul hut kaga hut an yi sanin shi kihi suratul qalam saboda kalima ta kalam ta zo cikinta nun wal qalami wa ma yasturun makkiya ce a makka ta sabka sannan ana kiranta suratu nun wal qalam kaga dai an hada guda biyu adadin ayoyinta tana da ayoyi 52 ban san ban san wani sabani ba dai da akwai a cikin wannan aya 52 dai duka iya bincike na banga karin abin nan ba adadin haruffanta tana da harafi 1258 adadin kalmominta tana da kalma 301 ba a sa wasu fi da ila a ciki an gane ko kenan da al'asma da af'al kawai ake kawowa ake lissafawa da su abdullahi tayyar ya ce fiha mansukhun a cikinta akwai ayoyin da aka shafe walaisa fiha nasikhun amma cikin ta babu ayat da ta shafe hukuncin wata aya duka wanga yana bukatar sai an yi tahqiqul ilmi at-tartib al-mushafi tartibi na jerin surorin al-qur'ani ita ce sura ta 68 in ka dauko daga sama sannan kuma at-tartib an-nuzuli in ka diba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da kuma ayatul mutashabihat al-alfaz na abdullah tayyar ita ce sura ta biyu da sauka yadda suka kawo na fata an fahimce sun ka ce nazalat ba'ada suratu iqra bismi rabbika tunda iqra ita ce sura ta farko da sabka wa ba'dal muzammil sannan suka ce ta sabka wato bayan muzammil an gane ko to wannan shi dai ne bayani duk da yake kun ka ɗigo ɗansu riwayat za ku ga ikra ce ta sauka sannan kuma sai suratul muddassir ita ce ta sauka bayanta kina kaga wannan ra'ayin ta fuskar cewa sura ta biyu ita ce suratul qalam akwai rauni gare shi ina fata an fahimce tunda galibin riwayat suna nuna muddassir ita ce ta sauka ta biyu sannan muzammil sannan a yi zancen wata sura an gane ko المهم ne wannan shine ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar in muka dawo cikin littafin tanasuq ad-durar imam suyuti yace aqulu ina cewa lamma zakara subhana lokacin da Allah tsarkakakken sarki fi akhir tabara a cikin surat a karshen tabara ya ambaci at-tahdida shine maf'ul bihi kenan lamma zakara at-tahdida Allah ambaci narko da tsoratarwa bi taqwiril ma'i yace zai abin nan kafar da ruwa ko ya haƙar da ruwa ƙul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura yace to istabhara alaihi fi hadhihi sura sai kuma ya ƙara akan shi a cikin wannan sura bi izhabi thamari ashabil bustan sai an ka bai bayanin cikin wannan sura an tafiyar da ƴaƴan itace na lambu ko gona ko lambami fi lailatin a cikin wata a cikin wani dare yutafu alaihi fiha wanda an ka kewaya a cikin wannan daren fiha a cikin wannan gona wa hum na'imuna suna bacci fa asbahu sai ga su lam yajidu lahu atharan bu sai iske kufai ba na wannan abin na gonar su hatta dhannu hatta dhannu annahum dallu at-tariqa sun kasa tsammanin sun bace hanya wa idza kana hadha fi thimar idan wannan ya kasance cikin ayata ce wa hiya ajramun kasifa suna matsayin ajram jiki an gane ko kalma ta ajram nan tana nufin jiki don da yake wani lokaci suna nufin al-ajram kamar wato tauraru ko ko hanyoyin sama wani lokacin ake al'ajiramu samawiyya almuhimmu dai al'ajiramu na anarfin jiki kalmar ce wadda galibi malaman ilmul mantiq ne suke amfani da ita da falsafa kasifa masu girma jiki ne abu ne mai jiki mai girma kasifa mai kauri falma'ul ladhi huwa latifun to ruwa wanda yake latifun mai laushi raqiqun mai tafshi aqrabu ila al-idhhabi shi amma fi kusa zuwa ga tafiyar da shi ولهذا قال وهم نائمون شيسا التي سنا بچي فأصبحت سيتكما كالصريم كما واتو دخن دري انفصل شد الصريم وقال هناك سنا التي أتكين سورة الملك شيني هناك ينا نفهم واتشان سورة كنان إن أصبح ماؤكم غورا إن روانكو يضمن توقف فيه إشارة على أنه يسري عليه معنى ينا تفيا أكنش في ليلة أنغانيكو أتكين دري كما سرى على الثمرة كما يدى ya tafi akan ƴaƴan itace fili ya a cikin dare yasri alaihi alhukmu kenan hukuncin da ya tabbata akan shi na ya tabbata akan wannan ma'ana dai yana son ya nuna cewa Allah ya yi tsoratar da kafirai cewa a cikin suratul qalam cewa a cikin suratul tabara in ya tafi yadda roba wanda sai ya zo da su mun gane ko to tunda da kafirai aka magana sai aka bude da raddi gare su don an yi zancen sifofin su wala ta kullu hallafin mahin hamadin masha'in binani sannan sai aka kawo kissa tafiyar da abin da yake na cikin gona kamar yadda Allah ya zancen cewa zai iya tafiyar da wato ruwa kenan kenan tashabuhukin su Allah da ya ce zai iya tafiyar da ruwa ga misali nan ya bar ya tafiyar da 'ya'yan itace an gane ko wannan shine wato aujuhu shaba da al'imam abin nan ya kawo banda wannan kuma ana iya ƙara waɗansu abubuwa na cewa kafiran makka a cikin suratu tabara sun ce mata hadal wa'adu in kuntum sadiqin sai Allah ba su kissa ashabul abin nan abin nan inna balawnahum kama balawna ashabal janna al an jarrabe su to su ashabul janna kaga sai da sun kaga waqadaw ala harbin qadirin sannan Allah ya jarrabe su to kuma kuna ganin kuna da karfi Allah zai iya jarraba ku irin yadda ya da wadanci ya sannan kuma bayan ma wannan Allah ya tambaye su amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa babu wanda zai taimake su to sai ƙara bada bayani irin wannan kissa tun da arzikin na Allah ne na wannan gonar an ka nuna musu yadda Allah ya tafiyar da shi wallahu ta'ala a'lam to ina ganin sai mu barta haka mu je sura ta gaba ita ce wato suratul haqqa wanda yana daga cikin sunayen kiyama ne ismul fa'il ne na haqqa al haqqa asalin shi al haqiqa ismul fa'il to da yake sura harufan guda biyu ne sai an ka abinta an gane ko ismul fa'il in ya zama to harufan shi guda biyu waɗanda suke jere da juna sun zama to iri ɗaya ne to sai a yi idghamin su kaga fas'alil 'adina asalin shi fas'alil 'adidina na fa'ilun adidun amma sai ka sai su juna to haka alhaqa asalin shi alhaqiqa fa'ila an gane ko an sanya suna haqa saboda tabbatar ta ce ba wanda isa ya hana kiyama ta tsayi saboda kuma kalimatul haqqa ta zo a cikin ta ko ba karan bane suratul haqqa makkiya ce adadin ayoyinta tana da ayoyi wato 52 an gane ko sannan kuma adadin haruffanta tana da harafi 1107 adadin kalmominta kuma tana da kalma 261 ba tare da an sa irin sufi da ila a cikin wannan lissafin ba abdullah tayyar yace la nasikha fiha wala mansukh a cikin ta babu nasikh ayat da ta shafe hukuncin wata aya wala mansukh kuma babu da an ka shafe hukuncin ta kidan babu ahkamu dai a takaice a cikin ta at-tartib al-mushafi mun ka dibi tartibi na mushaf na jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 69 in ka dauko daga sama at-tartib an-nuzuli tartibin ta na sauka kamar yadda zo a cikin al-itqan fi ulum al-qur'an da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdul tayyar ita ce sura ta 78 da wato da sauka nazalat ba'da suratul qalam sun kace ta sabka bayan suratul qalam amma cikin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur shi ya kawo ta ce ba'da suratul mulk ba'da suratul tabara ta sabka bayan suratul tabara wa qabla al-ma'arij ta sabka kafin suratu al-ma'arij ko ba haka ba yawa shi abinda imamu suyuti ya kawo kenan sai da mutu kenan in an ka duba suratul sura guda ce ta shiga tsakaninta da sura da ta sauka gabaninta wadda kuma ta zo ta sauka bayanta ita ce an ka kawo kai tsaye bayanta akan abin da imam ibn ashur ya kawo a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin wannan shine a takaice ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar mai so sai kuma malittafan tafsiri da kuma littafai na ulumul qur'an daban-daban waɗanda aka rubuta a cikin wannan fanni suratul haqqa a cikin littafin tanasuqud durar imamu suyuti yace aqulu zance lamma waqa'a lokacin da yazo ko ya abu fi nun ma'ana a cikin fi surati nun a cikin suratu nun zikru yawmil qiyama an ambaci qiyama mujmalan adunkule fi qawlihi a cikin fadar Allah yawma yukshafu an saqin ranar da yukshafu an saqin za a yayi wato kauri an gane ko wannan aya ta daga cikin ayatul asifat an gane ko wai ayi kwabri sun kace a ranar da tsanani tsanani zai yawaita amma tun da hadisai sun zo sun yi kushufa an sakin sakin lahi subhanahu wata'ala sai mu bar shi kaifiyatuhu marji'uha ila Allah ko ba haka nan bane yawwa sanin kaifiya sai Allah yace to sharaha zalika fi hadhihi sura sai Allah yayi bayanin wannan abin nan a cikin wannan sura bina ala hadha al-yawm akan bayanin wannan yomi wa sha'anuhu al'azim da sha'anin sai mai girma ba an ce cikin nuru ba yau mai kushufu an saƙin wani da auna ilis sujud ba an yi zance kiyama ba to sai an ka zo da bayanin ta alhaqatu malhaqa ga bayani kanta wan shaqqati samau fa hiya idin wahiya da abinda zai faruwa a cikin ta fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya an kace kuma amma man utiya kitabahu bi shimalihi an ka fayyace bayanin yawma yukshafu an saqin in ji imamu suyuti to wannan shi dai ne sai kuma surar da zamu je ta gaba ita ce wato suratul ma'arij an gane ko sannan kuma ana kiranta suratu sa'ala kenan sa'ala sa'ilu duk saboda akwai waɗannan bayanin suratul ma'arij domin an ce ta'arujul mala'ikatu ilayhi an gane ko shi ko suratu sa'ala sa'ilun wato da saboda suratu sa'ala saboda an ce sa'ala sa'ilun bi adabin waqi' sannan ana kiranta suratul waqi' saboda an ce sa'ala sa'ilun bi adabin waqi' an gane ko akwai kuma qira'a sa'ala sa'ilun na an yi sabani wasu sun kace sa'ala da sa'ala nan duk guda da takfifi ne an kai wasu sun kace a'a sala ma'anar shi daban daga sala ya siluna kenan sala sa'ilu mai zuba ya zuba domin sala ya silu da sa'ala ya sa'alu dukkan su ismul fa'il abin da ne sa'ilun mai tambaya ko ko sa'ilun abin da yake zuba shi sa kira ruwa alma'u sa'il ko alma'i'at as-sa'ila ala ayyati hal dai wasu nuna cewa shi sala ma'anar shi ta bambanta kenan sala ya silu mai zuba ya zuba bi azabin waƙai da azaba mai tsanani ana nufin ruwan da akwai cikin wutar jahannama da kuma kama abubuwan da ake ganin za a mai ɗan wuta azaba da su waɗanda suke na dangin ruwa ne abu ne mai zuba wallahu a'lam adadin ayoyin ta tana da ayoyi 44 akan abin da riwaya ta jamhur ta kawo tana da ayoyi kuma 43 a cikin al'addu ash-shadi an gane ko kuma sabanin adadin ayoyin ba shi ke nuna akwai ƙari ko ragi ba a'a inda wani ya ɗauka waƙafi wani ya ɗauke shi matsayin aya shi yasa lissafin ya ƙaru adadin haruffan ta tana da haruffa 947 adadin kalmomin ta kuma tana da kalmomi 217 an gane ko abdullah tayyar ya ce fiha nasikhun fiha mansukhun a cikin ta akwai ayoyin da aka shafe وليس فيها ناسخ اما با ايه تشافي كوتي wata aya a cikin ta wanne na bukata sai an yi tahqiqi tunda bai fayyace bayani ba haka na kawai yin jiran tusu inda ya kawo bayani kaga da sai a fayyace at-tartib al-mushafi tartibina jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 70 an gane ko in ka dauko daga sama wa tartibun nuzuli tartibi kuma na sauka an gane ko a cikin abin nan ita ce sura ta 79 kamar cikin al-burhan fi ulumil qur'an na imamu zarkashi da kuma yadda zo cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti da kuma littafin ayatul mutasabihatul alfaz na abdullah tayyar duka sura 79 suka kawo ta nazalat sun kace ta sabka ba da suratul haqqa bayan suratul haqqa wa qabla suratul naba sannan ta sabka gabanin suratul naba kina suratul naba ita sabka bayan ta wannan shine takaitaccen bayani game da wato surutu al-ma'arij al-ma'arij kuma tana nufin hanyoyi na sama da kuma al-uruj yana nufin tashi shi yasa an ka kira isra'i da mi da mi'raj araja ya'ruju ya'lamu ma yarju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma ya'ruju fiha kuma wadanne su malamai ma suke nuna cewa akwai i'jazi na alqur'ani a cikin wannan kalima ta al-uruj domin asalin al-uruj yana nufin abin da ya karkata laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raji harajun sun ka ce wannan ke nuna cewa kenan ruji ma'ana tashi sama ga al'ada babu abin da zai tashi sama haka kai tsaye inda ya tafiya zai yi hira kinan dole sai ya rinka tafiya yana karkatawa to shi yasa jirgin sama in zai tashi daga lokacin da ya daga ya bar abin ga ba zai tafi ba kai tsaye sai ya yi vol ya yi kewaya ya yi kewaya sannan ya samu linkin da zai dauka kaga ijazi ne qur'ani ya tabbatar da shi mun gane wannan da ke ko kamar da urujin mala'iku yake shi ba ke da nuna cewa tafiyar su kamar uruji ce ba haka ne kai tsaye ba ba ba a taya haka ina fata mushi sai an yi haka an yi haka an yi haka an yi haka sannan a tafi to haka jirgin sama ko kaga ya dagan nan ba taya ne zai ba sai ya kewaya ya kewaya ya kewaya ya tafiya ya tafiya sannan ya samu likin da zai hau sannan ya dauka mun gane ko wallahu ta'ala a'lam to wannan shine takaice ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar a cikin littafin tanasuqud durar fi tanasubi suwar na Imam Suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace aqulu ina cewa hadhihi sura wannan sura kattatimma kamar ciko ne li suratul haqqa ga suratul haqqa fi baqiyati wasfi yawm al qiyama ga bayanin qiyama wanda an ka faro shi tun cikin suratul haqqa kenan an gane ko wanda an ka faro tun cikin suratul qalam nake son in ce yawma yukshafu an saqi yace wannan da kuma bayanin wuta wa qala ibn abbas ibn abbas yace innaha nazalat ta sabka aqiba suratul haqa bayan suratul haqa wa zalika aidan min wujuhil munasaba wani da cikin fuskokin dacewa fil wada'i da an ka dora tunda bayan da ta sabka sai an kai amfani da kuma wannan tare da cewa kuma kowace daga cikin su makkiya ce tare da cewa kuma kowace daga cikin su tana bayanin wato kiyama ina fata ana fahimta ta ka gani ko yawwa سورة تقباسي سورة نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم سورة نوح an kira ta suratu nuhu saboda kissa annabi nuhu gaba ɗaya an kai bayani ba a cikin ta inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim an gane ko sannan kuma suratu nuh makkiya ce tana adadin ayoyinta tana da ayoyi 28 a cikin adadul kufi sannan tana da ayoyi 29 a cikin adadul basri wa shami ina fata an fahimta sannan kuma tana da ayoyi 30 a cikin adadul makki wal madani al-awwal wal akhir sannan kuma wa ahlu hibs an gane ko da haka dai waɗannan su ne adadin da an ka kawo sabanin adadin baya nuna ƙarin ayoyin yana nuna cewa inda wani ya ɗauka daga cikin su wakafi wani ya ɗauke shi a matsayin aya sannan adadin haruffanta suratu nuh tana da haruffa 950 sannan adadin kalmominta tana da kalmomi 220 wato da bakwai ba tare da sai an sa fi da ila ba banda haruffa abdallah tayyar yake cewa la nasikha fiha wala mansukh ba wanda an ka shafe babu ayat da cikin ta shafe wata aya ko ko ba ayat da an ka shafe a cikin ta yace at-tartibul mushafi malamai suka ce in an dibi jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 71 ita suratu nuh daga sama kenan wat tartibun nuzuli a cikin ayatul mutabihatul alfaz abdullah tayyar ya kawo ta sura ta 71 da sabka a cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti an kawo ta a sura ta 74 da sauka nazalat ba'ada abin nan nuzuli 40 aya min suratul nahl sun kace ta sabka ne bayan aya 40 sun sabka cikin suratul nahl saboda lokaci wata sura ba gaba ɗaya take sabka ba tana sabka kadan kadan ne wata kuma sura tana iya sabka gaba daya wa qabla suratul tur sun kace ta sabka gabanin suratul tur an gani ko yawwa to wannan shi ne takaitaccen bayani game da addirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar idan muka duba cikin al'itqan fi ulumil qur'an afwan tanasuq ad-durar fi tanasub as-suwar dai na imam suyuti duka su ne imam suyuti ne yisu yace aqulu ina cewa aktharu ma zahara afu mafi aktharu ne yana nufin mafi girma ko mafi yawan ma zahara abinda ya bayyana fi wajhi ittisaliha ta fuskar wato haduwarta dacewarta kenan bima qablaha da abinda su da ta gabace ta ba da tulil fikiri ya ce wanga sai da ni dogon tunani annahu shi Allah subhanahu tsarkakakken sarki lamma kala lokacin da ya ce fi a cikin surar sa'ala kiran surar sa'ala sa'irun inna laqadiruna lalle tabbas mu masu iko ne ala an nubaddila khairan minhum mu musanya waɗansu da su waɗanda ba su ba aqabahu sai Allah ya biyo da qissatu nuhin da qissa annabi nuhu ko ba haka nan bane al mustamilati wadda take kumshe da cewa ala ibadatihim intabe ibada da alhamza ne ba da ainun ba iba in an ce ibada da ainun tana nufin bauta in an ce ibada da alhamza tana nufin hallakarwa shi yasa wannan abin nan na kashe kwari ake kiran shi da abin nan suke kiran shi filtok sai ke komi to da larabci sunan shi mubidul hasharat daga aba da yubiduna da alhamza mai hallakarwa kenan an gane ko to don haka dai almustamilatu wadda ita suratu nuh ta abin nan almustamilatu da ta kumshi ala ibadatihim cewa an hal Allah ya halakar da su an akhirihim gaba ɗaya din su shine an akhirihim ma'ana min awwalihim ila akhirihim ko an akhirihim kenan tun min awwalihim an akhirihim ai tajawaza hatta ila akhirihim domin yana daga cikin ma'ana an almujawaza mun gane ko walam yabqa minhum dayyar Allah bai bar ko da gida guda ba ma'ana bai bar ko mutum guda ba wa baddala khairan minhum sai Allah ya musanya da waɗanda suke mafi alkhairi da gare su fa waqa al-istidlal sai wato kafa hujja da dalili ya kafu lima khatama bihi tabaraka da abinda Allah ya cike tabara da shi kina ala an nubaddila minhum an gane ko da abinda Allah ya nuna can cikin suratu tabara qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya ci kun bi ma'in ma'ina ai ba ku da shi cikak kudura Allah to wannan sai ya nuna cewa abin nan cikar kudurar Allah na in ya so ya kawo zai kawo din kuma an kawo mun gane ko hadha yace wannan ma ta'akhi matla'is surataini tare da yan uwantaka ko kamanceceniya ta farkon surorin guda biyu fi zikril azabi na wajen can ambaton azaba al-maw'ud bihi al-kafirina wanda an kai makafirai alkawari an gane ko domin idan muka duba kadiba number 1 yace al'azabu fi matla'i sa'ala sa'ilun min awwal sura sa'ala sa'ilun bi adabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' wa fi surati wa fi surati nuh da anka ce an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim duk da ayyukan can azaba mai radadi a farkon waɗannan surori dan haka dai wanda yana daga cikin munasaba a tsakankanin waɗannan surori sura ta ƙarshe wadda za mu ɗauka ita ce suratul jinn sura aljannu jinnu ko ba ka nan bari sai ba haushe ce aljani a gare duk dai ana wuri guda yana daga cikin asrarul lughatil arabiyya abin da suke kira asrarul lugha sirrorin lugha an gane ko akwai asrar al-lughawiyya akwai asrar al-balaghiyya ana ta kudirasa su ko cikin hadisi ko cikin qur'ani ko kuma cikin lugha wani lokaci lugar larabci za ku ga cewa wani lokaci kalmominta da asrarkin ta gare ta asrarul al-mawjuda fil mufradat wal asbab wal asrar al-mawjuda fi tarakib wa fi istikhdam al-kalimat bincike ne mai yawa da cikin ilmin bukka na lugha almuhimmu dai in ka ga jimun ta zo an gane ko galibin kalma mai farawa da jimun a larabci da mai farawa da ghainun a larabci tana nuna abin nan ya ɓoye galibi in ka iske kalma da jimun ta fara ko ta fara da gainun mala abdullahi to tana nuna abin nan ya ɓoye in dai asalin ta kenan an gane ko sannan kuma kalma ta larabci in ta haɗu da jimun da nunun da nunun tana nuna abu ya ɓoye jimun asalin kalma da jimun da nunun da nunun to ɓoyuwa an gane ko amma ita ghainun ba sai ba sai an hada da nunun ba haka in cikin larabci kaga kalma ta fara da kafun sannan nunun nunun ta zo to tana nuna abin nan ya ɓoye kafun da nunun da nunun amma ita ghainun ba sai an hada da nunun da nunun ba muna ganewa da kyau asrarul lughatil arabiyya kenan wanda ya kamata a ce dukkan harufan guda 28 din nan ko guda 29 larabci dukkan su ko ce a dauke su a yi bincike kan sirrin kowane harafi idan kalma ta fara da shi menene za a iya fahimta an gane ko kalima ta alghayn mun ka ce duk kalma da ta fara da ita tana nufin koyuwa to ya kamata mu bada misali malam abdullahi kawo mun wata kalmar da ta fara da gainun malam abdullahi kai da kanka eh eh gaibi to ai gaibi abin da ya koyo na malam abdullahi mutai ha eh eh ghairu waninka kalma ta ghairu waninka ai baka san abin da waninka yake doki da shi ba malam bari sai tana yawa mutum na ma zai shi kashe ka mutahi alghira ko alghaira ake cewa asalin shi ghira sun ce khata ne ghaira ake cewa ghaira shine kishi ina yake kishi alarma cikin bi ake samun shi zuciya ya koyi mutahi eh غيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرطوا غيث shine mi ruwan sama ai koye yake cikin girgije daga bana yake safka mutahi ha al-ghawr ko mi al-ghawr arara mu hadi mujiya ha ha kaka ka kalmar ka dole sai ka hadi take ni mine ne ghar rame ko to abin da ya shiga cikin rami ana gani ne ya yi zurhi ai abin da ya zurhi hatsari na alaran ma mutahi al-ghadab hushi cikin zuciya yake ana ganin shi na sai dai ga asarkin shi almi ghashwa wa ja'ala ala basrihi ghashwa ko ghishawa ai an ruhi zuciya ruhi da abin ruhi abu ana ganin shi alaran ma ina da kasun kaci mutahi ala ayyati hal wannan asrarul lughati al-arabiyya ne al-ghayahim girgiji saboda yana rufe sama ba a ganin ta ina fata ana fahimta ta alghina menene alghina wadata to shi komi shi ka ruhewa bayan talauci yana ruhe aiganka an gane ko wa in imamu shafi'i yace wa in kafurat uyubuka fil baraya wa sarraka an yakuna laha ghiqa'u tasattar bis sakha'i fa kullu aibin kama qila yughaddihi as-sakha'u in kana da laihuka cikin mutane ya ce ko in ka surata uyubuka fil baraya in kana da ayyuba masu yawa wasarraka an yakuna laha ghita kuma kana son ka boye su ka rufe al ghita kaga shi ma da gainun ya fara yace tasattar bis sahai kai ta yawan kyauta fa kullu aibin kama qila yughtihi sahau yace ko da aibin kana da shi dai kana yawan kyauta ba ba a faɗi ko ba ka nan bane ala ayyati hal to don mu gane wannan aljinnu aljannu saboda sun koyu ba a ganin su jimun jinun ne falan ma janna alaihi laylu dare lokacin da ya ruhe shi an gane ko majnun li anna aqlahu mastur ba a ganin shi aljanin dan tayi ko tayi ma inji malaman zauri da wanda a cikin ciki ba a ganin shi domin yana cikin mi yana cikin ciki ina fata an fahimce ni aljinar zuciya tana tun cikin ciki ba a ganin ta alarma aljannatu saboda li'annaha yani tasturu ma fiha li'anna ashjaraha multaffa da kafin da nuni shi ma duk haka nan da waɗanda asrarul lughal arabiyya ne dole sai mutun abin nan kinnun wa kanunun kinnun ay waja'alakum min aljibali aknana abin da duwatsu kuna shiga cikin suna su circi ku dai ta koyi ta bincike dai mu dai muna faɗa muku dan kohoyin ilimi haɗi gare su eh ba mu san ko rayuwa za ta yi tsawo ba Allah ya bar mu kan shi sani المهم سورة الجن سورة بيان الجن الدراسة العددية الموضوعية سنك أنصبت سورة سورة الجن دومين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا سننكم أنا كرنت سورة قل أوحي أنغانيكو أنغانيكو كما يدى إمام البخاري كراتا أنغانيكو سورة مكية تاسبكا أمكا adadin ayoyinta tana da ayoyi 28 ko yawwa adadin haruffanta suratul jinni tana da harafi 1089 adadin kalmomin ta kuma tana da kalmomi 280 wato da shidda kamar da suka kawo ba a hankalta masu fi da ila wajen lissafin kalmomi abdullahi tayyar ya ce la nasikha fiha wala mansukh babu ayat da ta shafe hukuncin wata aya kun babu wadda an ka shafe hukuncin ta at-tartibul mushafi in an dubi tartibi na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 72 sannan kuma cikin al'itqan fi ulumil qur'an da ayatul mutashabihatul alfaf an gane ko sun kawo ta ita ce sura ta 40 da sabka a tartibin nuzuli kenan ita ta 40 da sabka nazalat ba'd al-a'raf sun kace ta sabka bayan suratul a'raf wa qabla surati yasin ta sabka gaban suratu yasin wannan shine dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar mai so sai ƙara kuma cikin littafin tafsiri da littattafai na ulumul qur'an daga abinda malamai suka ce suratul jinni a cikin tanasu quddurar fi tanasu bi suwar imam suyuti yace aqulu nacci ko ina cewa qad fakkartu nayi tuntuni inji malaman zauri muddatan tsawon lokaci fi wajhi ittisali ha ta fuskar saduwarta ko dacewarta bima qabla hada sura da ta gabace ta falam yadhhar li bai bayyana wani abu gare ni ba nayi tayi siwa annahu qala fi surati nuh sai dai cikin suratu nuhu Allah ya ce istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ko baka bane ku nemi gafaran ubangijin ku domin ubangijin ku kasance mai yawan gafara yursil bis samaa alaikum midrara Allah zai turo sama ma'ana ko girgije da asama ya zamanto mai tsalala kenan midrara mai yawan zuban ruwa malaman zuwa ce mai tsalala wa qala fi hadhihi sura sai Allah ya ce a cikin wannan sura wa allaw istaqamu ala tariqati da dai sun istaqamu sun tsayu ala tariqati akan hanya wadda Allah yake so an gane ko tauhidi kenan la asqainahum ma an gharqan da mun shayar da su ruwa waɗanda suke gadakan masu yawan zuba an gane ko nan ba dariƙa ake nuhi ba mutum yin wani yanzu ya ce dariƙa zai ake dan lokacin da Qur'ani ya sauka su masu dariƙun gaba ɗai babu su gaba ɗai a duniya balantana a zancen dariƙa su kun gane ko yawwa wa hadha wajhun bayyinu lil ittibat ya ce wannan kuma fuska ce da ta bayyana mai taƙiƙin wannan littafi in ka diba nan batu sai ce wa minal munasabati bayna suratayn yana daga cikin munasaba annahu ta'ala da fi nuh Allah ya faɗa a cikin suratul nuh rabbi innahum asawni ko sun saba mini ko ba haka ba to yace zuwa bayanin kawo zuwa karshen aya wa madafi bayani kufrihim yayi bayanin kuma ya shuɗe ke ne ci gaba da bayanin kafircin su wa dalalihim da batar su ila an da'a alaihim nuhun sai da an ka kai Allah ya faɗi annabi nuhu ya yi musu addu'a thumma bayyana fi awwalil jinni an gane ko sannan kuma sai Allah ya bayyana a cikin farkon suratul jinni annahum kal insi kaman mutane suke fil imani wal kufri ko ba karan bane a cikin imani da kafirci wa annal wa anna li kuffaril jinni ittisalan bi kuffaril insi kenan kafiran aljannu suna da alaka da kafiran mutane فقال وانه كان رجال من الانس يؤمنون برجال من الجن فزادوهم رهقا وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وان منا المسلمون ومنا القاسطون فكانت هذه السوره لبيان الصله wannan sura kenan sai ta zama to ta yi bayanin alaka bainal jinni wal insi tsakanin mutane da annuwa bayanil muqarana bainahuma ta yi bayanin kuma muqarana tsakankanin su ma'ana kenan ana samun kafirai cikin mutane ana samun kafirai cikin aljannu wannan ita ce munasaba ina fata ana fahimta ta kuma akwai alaka tsakankanin su sai ta zo ita suratu wato nuh suratul jinni sai ta fayyace wannan bayani ma'ana dai a gurguje cikin suratul nuh an yi bayanin kahirin dan adam an gane ko kahiran Allah bari maka kwatance kahiran Allah na mutum a cikin sutu jini sai an kai bayanin kahiran Allah na alishani an gane ko kalima ta ins tana nufin al'insan ita ko tun da alifin da nun da sinun na tana nufin natsuwa wa masu biyar insanu illa li unsihi ko ko tana nufin mantuwa wa masu biyar insanu illa li nasihi wal qalbu illa annahu yataqaddamu dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mun to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh